الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillahi Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fiƙihu wanda muna karanta hallul masail ubangiji Allah ya karba mana ya karba waɗanda suka rubuta littafin da wanda ya masa sharha baki ɗaya allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma yau in ba na manta bai muna sha hudu ga watan sha biyu 2024 ko wadda ta yi daidai da yau sha uku ga watan shida shekara yau sha biyar to kaga tafiyar akwai aiki kenan abun har an fara ƙarin abubuwan ko an fara cece kuje yau sha biyar ga watan shida shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da miladiya kamar yadda muka faɗa a can baya ubangiji allah ya ba mu sauƙin rayuwa kusa ko nesa wannan rayuwa da muke ciki ya allah ka sauwaƙa mana wannan darasi yana gudanuwa ne ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atul izalatul bid'a wa iqamati sunna wanda Sheikh Ismail Rizbin Zakariya ya kafa ubangiji allah ya ji kanshi da rahama da malamansa baki ɗaya wanda yake jagoranci a yanzu a lara asashin shek sani a haya jingir ubangiji allah taimake mu da mu da shi baki daya ba mu ikon masa da'an da bata tsallaka wa addinin musulunci bai rufa mana asiri kusa da nesa waɗanda suka rigaye mu a wannan masallacin kullum ba za mu manta da su muna musu addu'a da fatan alheri wadda wannan masallacin da ba haka yake ba yau kuma gashi a haka mu ma mu yi kokari mu gina abun da zamu iya a kayinsa don yan gaba su tuna mu mu ma ubangiji Allah ya ba mu ikon yi don shi kuma ya karba mana ba na manta ba muna shafi na goma sha takwas a wannan littafin eh to ko ni ne dai na tsallaka kaman kaman wala yahillu lahu an yi akira taubata kaman haka ne zamu tashi ko ko kuma dai na tsallake ne nan ne to abinda dai muka karanta baya wadda mun yi waya tuba ilallahi qabla an yaskada alaihi wa shuruɗin taubati salasa in ba na manta ba ya ce sharuɗoɗin tuba guda uku ne annadamu alama fata wani yato Allah ya uda ila zambin fi ma baƙiya alaihi min umrihi ya ce to idha ila zambi fi ma baqiya min umrihi ya ce na uku wa an ya turkal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wannan sune abubuwan da aka karanta guda uku a karatunmu na baya in ba na manta ba sabon darasi shine kuma wanda zamu shiga qala rahimahullahu Allah ya mawa wanda ya rubuta wannan littafin rahama yace wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata tunda yayi maganar tuba ce to baya halatta akan baligi ya jinkirta tuba wala yaqulu hatta ya hadini Allah ba zai ce sai Allah ya shiryar da ni zan shirya ba me ma wa'azi ko nasiha ya zo same kai ce wane abinda kake yi dinnan kaza da kaza da kaza ga abinda shari'a yake yi yace ha to Allah ya so da shirya ai zan shirya a a an hana shi faɗan wannan don faɗan wannan din hatsari ne ai dan adam duk abin da ya yi cikin mashi'ar Allah ne to idan Allah ya nufe shi da alheri sai ya tuba ai ya gyara ba shi kenan ba to amma faɗan da zai yi to me yasa ya samu daman faɗa saboda Allah ya ba shi hankali tunda Allah ya halicce ka sai ya baka hankali to ai ya nuna maka zaka iya zaben mai kyau ko mara kyau kenan kai da zaka je sayan mangoro ma ka dinga juyawa ka ce kai wannan ina ya rube to ya addini zai zama to ba za ka iya zaben mai kyau ba zai yi ne ba zai yi ba ya ce wala ya kulu hatta ya hadini Allah ba zai ce Allah ya shirya da ni ba fa innahu don faɗan haka din min alamatin shiƙa'i yana daga alaman yan wuta wal khizlani da taɓewa wa damsil basirati da shafewar basira albayan mai sharhin littafi ya ce ya ani abin da yake nufi annahu la yahillu lil mumini yadda sha'ani yake baya halatta a wurin mumini an yi akhirar taubata ya jinkirta tuba ba a da wuƙu'i fi ma'asiyati bayan yana afkar da zunubi kuma ya jinkirta tuba wa ya tanasa anil jarima bi ma'ana ya ci gaba da yin jarimarsa kawai wa yusawwifa biha ila zamanin atin har ya danganta wa cewa a yanzu kan ai zuwa lokaci kaza za mu tuba eh yanzu sauran lokaci cewa ne abun nan da kake ya ce kai ka ganka ko za ka hana mu abun nan ka bari mana duniyar nan kan in an dan taba gaba kuma sai a tuba yanzu malam wani da kake kallon shi nan ai da aka ba mu labarinsa ai shi ma tsohon dan kwallo ne to kuma yanzu ba gashi nan wazi yake yi ba mu ma lokaci yayi zamu abun nan to faɗan hakan masifa ce min alamacin shiƙai alaman yan wuta ne wa tsamsil basira da shafewar basira wa maqatil jabbari na'udhu billahi min ghadabihi da kuma nuna cewa zaman shi wani ne muna neman tsarin ubangiji da ya tsare mu daga kamun ubangiji wa ubatihi da azabarsa wa tsardihi da kuma wa shururi anfusuna da kuma kore mutum cikin cikin alherinsa mutumin wanda aka tsine masa ya fita daga cikin me ya fita yayi nisa daga rahamar ubangiji Allah ya raba mu da haka wa shururi anfusuna abin da yake nufi shururi anfusuna sharrukokin kawunan mu ai zukatanmu suna musayya suna gaggaya mana wayansu abubuwa to mu yi ta kokari zuciyar tana ja ai shaidan ne yake yake taya ta in ya ja kai ma ka ja in ka aikata zunubi ka tuba sai ka ga an yafe zunubin da kai Allah ya ganar da mu amma kai ta tara shara to wata rana sai ka rasa wurin zubawa fa innaha qala ta'ala fadin Allah madaukakin sarki fa innaha la ta'mal absaru yace abin da sha'ani yake nufi bi ma'ana fa inna ha la ta'amal absar yace ba fa wai makantan ido shine matsala ba walakin ta'amal qulubul latifi suduri in kaga an samu damuwa ko matsala a lahira to zuciya ce ta makanci amma makantan idanu a'a ba komai bane sai guda nawa ne zaka gansu makafi kuma mahaddatan alqur'ani akwai malam abdulhamid yana nan da rayuwarsa Allah ya ƙara masa lafiya duk littafin da ka bude zai karanta zai ka karanta ya fassara maka to kaga abshe ba matsala bace wannan ta zuciya ita ce matsala an abi huraira an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce innal mu'mina lalle mumini idza aznaba idan yayi zunubi zamban guda daya kanat nuk tatan sai ta kasance ɗigo sau da a baƙi fi kalbihi a zuciyarsa zuciyar mumini fara ce tas to ran in yayi zunubi ɗaya sai ɗigon baƙi ya ɗiga a kayi kamar farar takarda ne a ɗiga mar baƙin mai ko tawada guda ɗaya tal a tsakiya fi kalbihi a zuciyarsa fa in taba in ya tuba wa naza'a wastagfara su kiɗa minha idan ya tuba sai a goge sai a cire masa wannan an yafe masa shine an kankare masa kenan wa in zada zadat yanzu ba ga yayi ya tuba ba an an goge masa to in ya ƙara wani sai wata ma ta ƙara digowa idan baya tuba hatta galaka biha qalbuhu har zuciyarsa ta cike bi ma'ana wannan farar takardan ana digawa ana digawa sai an rasa inda za a diga ba fari duka ya koma baki fazalika ranu wannan shine arranun da ake magana cewa tsatsa allati zakarahullahu fi kitabihi wadda Allah ya ambace ta cikin littafin sai yace kalla yace ba haka ba barrana ala qulubihim yace ba haka ba ba wai kin gaskiya ne ba karban ne ba za su iya ba zuciyar ce ta yi tsatsa yanzu kaman karfe ne iya cikin ƙasa ai wata rana sai ka tona ka ga ya zama babu karfen ma duk ƙasa ta cinye amma kuma da me da a ce an cire shi daga cikin ƙasan ko an shafa masa mayi ai zai zamanto kasar bata cinye shi ba to haka tsatsa take in kana ta zunubi babu tuba to haka za ta maimaye zuciyar gaba daya Allah ya sauwake ya bamu da sauki suna ta aikatawa suna zaton suna me suna zaton suna yin mai kyau ina ya tara wa kansa damuwoyi ma kanu yaksibuna abinda suke dangantawa kawunan sun bayi da kyau a cewa na bari ya ki bari wane yi ya ƙi to ai kama ga matsala ta same shi ƙala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin harari ya ce waya jibu alal mukallafi ya ce wa yana wajaba akan baligi hibzu lisanihi ya tsare harcensa min alfasha'i daga alfasha wal munkari da mummunan abu bi ma'ana abun ki wa kalamul qabihi da mummunan magana wa aimani talaqi da rantsuwan shika wanta haril musulmi da tsawa wa musulmi wa ihanatihi ko walakanta shi wa sabbihi ko zaginsa wa takawifihi ko tsoratar da shi fi gairi haƙƙin shari'i a haƙƙin da ba na shari'a ba wa yajibu alaihi hibzu basarihi wajibi ne a gare shi kuma me ya tsare ganinsa minan nazari ila harami daga kallon haramu wala yahillu lahu an yanzura ila muslimin baya halatta ya dawwama bincike ko kallo zuwa ga wani musulmi bi nazaratin da kallo ko bincike tu'uzihi wadda za ta cutar da shi illa an yakuna fajiran dai in shi fajiri ne nan da yi maganan kalman fajir shine an kira shi an kira shi yaƙi ba zai karɓa ba ne kawai ba wai bai sani ba to shine fajiran ɗin fayajibu hijiranuhu wajibi ne wannan amar me a masa hijira saboda idan ka ƙi masa hijira to lalle wani lokaci abun da yake yin sai har ka zo kana aikatawa baka sani ba saboda zama yau da gobe Allah ya bamu da sauki amma an kai wa'azi wani e wannan abun fa ba shi da kyau ya ce e in Allah ya yarda shi ma walla addu'a yake Allah ya ba shi ikon tuba ai da sauran aiki ko amma wanda zai ce kai kaga wai wanne zai mun wa'azi kuma to ai kaga shi kan ya tafi ya fa tafi fa Allah ya ganar da mu albayan ya'ani annahu yajibu alal mukallafi wanda yake nufi da cewa ya wajaba akan baligi an yalzima lisanahu ya sa wa harcensa linzami wa ya hafazuhu ya tsare shi an takallumi bima la ya hillu lahu nuduku bihi na daga abun da baya halatta a yi furci da shi shar'an a shari'a misilil kadhibi kaman ƙarya wasababi da zagi wal fuhushi da alfasha wal munkar da mummunan magana bi ma'ana abun da shari'a ta ki min alƙauli na daga magana ne min alƙauli wa ƙabihi da magana mummuna wa aimani talaki da rantsuwan shika rantsuwan shika shine yanzu misali a nan ba a cika yin haka ba amma waɗansu wuraren abin da suke shine yanzu mutum ya ko kawo ma bakwanta ko ya ma wani abu makamancin haka sai ka ɗauki wani abu ka bashi to da ka ɗauka ka bashi sai shi kuma bai so karɓa ya ce to in baka karɓa ba matarsa ta saku to kaga za ka karba don kar matar tashin ta saku wannan tilasci ne akan mai karba ya karba shine aimanin talaki rantsuwan shika bai ma'ana abu da ake nufi kenan sai kuma yawan rantsuwa shi ma an yi hani a kayi duk za ka fahimci inda tafiyan ta tafi in har ka gane abin da ake nufi wanti hari wanti hari da tsawa akhihi dan uwansa musulmin musulmi wata kawifihi ko tsoratar da shi ka san matsoraci ne shi akan wani abu kawai sai ka zo ka tsoratar da shi har ya fita daga hayyacinsa wannan shari'a ta ki haka wa ihanatihi da walakanta shi biduni mujibi shari'i da ba tare da shari'an ba ne ya ce ka walakanta shi akwai abun da mutum zai yi wanda shari'a ta in ka walakanta shi akan sama bai yi komai ba don me za ka ga wani bayan an kulle shi sai a fito da shi a zana shi goma a mai da shi gobe ma a sake zana shi goma wannan zanawa goman to wani abu ne na punishment da ake masa to shine na shari'an kenan Allah ya ganar da mu qala Allah ta'ala fadin Allah madaukakin sarki inna Allah ya amurukum bil adli Allah yana umurtan ku da ku yi adalci wal ihsani ku aje komai a inda yake ma'ana bautatawa Allah daya wa ita zil qurba wal yatama anil me fahsha'i wa, wa, wa, wa yanha anil fahsha'i kai yace da aka ce da kai ka taimaka wa zilkurba waliyata ma da marayu ko da nan ba maraya ciki amma abin wanda ake nufi ka zamanto na kusa da kai da wanda ya nemi taimakonka kana kokari ɗari bisa ɗari saboda me saboda allah da ya baka dukiya to ba ya baka kai kaɗai ba ne sam da kai kaɗai ne iya abun da za ka ci zai baka saboda me yanzu tsuntsu idan ka ga ya tashi da safe to cikinsa ba komai zai fita da yamma kuma sai ya dawo cikinsa a cike ya kwanta gobe da safe haka haka zai yi ta yi iya abun da zai ci shi ne Allah yake bashi yau kuma kai dan adam da Allah ya ɗau wani abu ya baka na rayuwa in ka ga mutum ya zo in baka da ikon bashi masa magana mai kyau ka huta kar ka zo ka shiga cikin jarrabawa idan har ka yarda ka shiga cikin jarrabawa tare da halinka to akwai matsala akwai wanda zai zama ya shiga jarrabawa ba halinsa ba shi duk wanda ya zo gaba gare shi zai taimaka masa gwargwadon hali ran da bai da shi kuma Allah zai hada shi da meme me ba shi ran da daman kai kuma habara Allah shegen roƙon tsiya kullun sai an yi magana kaza kaza kaza ya gama iya maganar sa ya kare wata rana Allah ya jarraba shi me za a ce a ce haka yake ma mutane nan gaya ma yayi ta zazzagin mutane yayi ta kaza yayi ta kaza wani jarrabawa da aka taba yi wata baiwar Allah ta auri mijinta mai dukiya suna cin abinci sai ta ji almajiri na iya yana irin magana irin na almajirai ka san yadda suke su ta neman yadda za a ba su shine ta ce in dauki yanzu wannan cinyan kazan a cikin cin abincin da suke ci kan dani tebur fa in dauki cinyan kazan nan in bashi ko kuma hada mata da doyan nan ya daddaka mata tsawa ya ce in irin wayannan da wataran har dani tebur din nan sai sun zo ya mun mata hayaniya ta ji aranta ba daɗi me yasa dan ta fito ita daga gidan kyauta ne shikenan ana nan ana rayuwa wata rana yau da gobe lokaci yau a tafi jibi a tafi ka san mai mummunan hali har ya sake ta har ya me har ya sake ta shikenan Allah ya kaddara ta zo ta auri wani tsawon lokaci kuma ta zo ta auri wani da ta auri wani sai ya kasance suna cin abinci sai ta ji wani mai bara kamar dattijo ne muryansa dai a kamar a galabaice sai ta ce masa ga mai bara amma ba shi wannan da wani ce haɗa mar hadda wannan mamana in dai mai bara ne kan ai taimako yana da kyau ta haɗa masa ta bayar shikenan ha ya fita a ta fita sai ta miƙa mutumin nan kafin ya karɓa zamani guda hannunsa na ta rawa duk jikinsa kaman an wannan kaman tsufa ya wargaza shi kaman damuwa ya dame shi kai matan nan ta dawo tana kuka ya ce me faru me yasa kike kuka kuma dan an bashi to kayan rayuwar duniya kan zai ta ce ba dan haka bane ta ce wallahi wannan mutumin tsohon mijinta ne yau mutumin ya yi dariya ya ce to shi ni kuma waye ya ce ai ni ne wanda na je neman taimakon ya hana kiki bayar kaga jarrabawa kenan shi ubangiji hakimun ne fa in dai baka san Allah ba za ka sha wahala saboda me duk lokacin da kaga kana da ba bahaushe ya ce farshen tusa ba to ran da faratun suka kakkare fa waye mai yi dama Allah wani aka ce wane balarabe irin karin maganar sunan ya ce ya Allah ya baka kuɗi ya ce a amalin lahi indi ya ce a dukiyar Allah ne a wurina duk wanda ya ce in ba kuma ba shi zan yi shi kenan ya huta ai ya fa huta amma idan ya zo ya sa rayuwa a gaba ya ga kaman wayonsa ne ko dabararsa ne to ubangiji zai masa ai in ka tuna wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yayi magana na wayansu mutane da aka jarabe su guda uku da mai kora da mai kuturta da mai da makahu ba mala'ika aka saukare musu ba suna nan suna rayuwa duk guraren su ba kuma guri ɗaya ba amma kuma wata lokaci Allah da yake so ya bar mutane aya a doron duniya sai ya aiki mala'ikan ya je ya jarraba shi duk abin da ya roƙa kuma bayan jarrabawan ya masa ya zo ya samu mai baras mai abin nan kutur abin nan menene SB abin nan shine kora da sauran yawwa ya same shi duk jiki dai gashi ba kyan gani da sauran abubuwa ya ce ayya yanzu kai kuma ka ikon Allah kana ta fama da wannan ya ce yana fama da gashi ce ubangiji da Allah ya baka lafiya yanzu tun ubangiji ya baka lafiya kai kuma to me za ka masa ya ce ai zai gode masa zai yi kaza kaza ya ce yanzu me kake so a wurin ubangiji ne ya ce wayansu ya ambaci wayansu abubuwan da ya ambata wani sun ce dabbobi aka ambata masa ya ambata ya ce an bashi ya ce to mu yi addu'a ni da kai Allah ya baka lafiya kuma ya baka abin da ka roƙa shikenan aka yi addu'a kuma ubangiji ya bashi lafiya ya bashi abin da ya roƙa waye sanadin ba mala'ika ba shi ya bai san mala'ika ba ne shikenan ya ci jarrabawa oho bai sani ba yanzu ne za a shiga filin jarrabawan aka bashi aka tafi aka samu kuturu shi ma ga damuwa kudaje komai matsala kana ta fama ya ce yana ta fama ya ce matafi ne ni gashi gashi ya ce to yanzu ubangiji ya baka lafiya me kake yi zaka mana ya ce in Allah zai yi kaza zai yi kaza ya ce to da ni da kai mu yi addu'a Allah ya baka lafiya kuma me kake nema a wurin shi ya ce kaza ya addu'a kuma Allah duk an fitar da zakka gefen su aka bashi ya zama shi shikenan Allah ya albarkaci abun ya zama mai kuɗi wannan ya zama mai kuɗi a can garin su duk garin baya shi wannan ma duk garin baya shi sai makaho ya faɗi nan ya tashi nan ayya ya riƙe hannunsa ya ce ayya kaza kaza Allah dai ya baka lafiya ya masa kalmomi irin wayancan ya ce in ubangiji ya baka lafiya yanzu me zaki ce zai yi kaza zai kaza ce me yake so a wurin Allah kuma ya faɗi abin da yake so Allah ya ce to mu yi addu'a ni da kai Allah ya baka yayi addu'a shi Allah ya bashi lafiya ya bashi abin da ya nema shikenan duk gari kuma baya shi a dukiya jarrabawa kenan wani lokaci sinin lokaci ya tafi an manta da wannan lissafin ma duka yana nan yana cin duniyarsa kawai ba fada ban da shi ka san gurin mai dukiya da fada da sarki kowa ma nan yake fama saboda me ka annama min alqulubi muqratihi da kudi da ran dan adam kaman Hassan da Usaini ne wani da ka taba mar dukiya ai gwanda kamar dukan tsiya ka bar shi da kudin sa saboda me saboda kudi ka annama min alqulubi muqratihi ka ce ya da kani ne shi kenan za a zo jarrabawa aka fara ta kan wanda aka bashi mai mutum mai sb kora aka ya zo da wannan sufan mutumin nan na da ana zaune kuma ana ta ketowa zai to yace wancan kuma fa ina zai je ne yace ayya matafi ne dai ni ina neman a taimake ni ne abun nan yace a damuwoyi sun yawa kowa ya zo bashi ake yi harkar nan fa tana kawai sauka lafiya ba zai bayar ba yace ayya rayuwar nan dai sai a hankali wannan harka da kake gani gaba ɗaya wannan ba abun kyama ba ne kayi ma kayi lokacin da fakan ya ce shi ya ce ina ya ce ni kan gadan wannan dukiyar na yi tun da kakakane na ma ba tsiya dama ya ce to in ku haka ne mu yi addu'a ni da kai ubangiji ya mai da kai kamanda a yi addu'ansa ya tafi a daga nan kuma fahimtar matsala ta fara shigowa yau damuwa gobe damuwa ya fa koma fa ya dawo a tukur ɗinsa bai ci jarrabawa ba ko kenan sai na biyu shi ma na biyu fa ya zo shi ma a siffan kuturu kamar yadda mutumin na yake ya taho gadan gadan gunsa yake zuwa ina yan kore suka tare shi ya ce a kar ku iso mun da shi kawai a je damuwoyi kaza waye ya gama lissafinsa aka kora mutum ya tafi ya ce to in dai haka ne tun da kai kai musun ba haka kake ba ubangiji Allah ya mai da kai yadda kake ha Allah kuma kawai sai mai da shi kuma yadda yake kuma dukiya ta kare jama'a ina za su zo gurin kuturu zai yi ne ina ya koma ruwansa ya koma komai sai ga makaho aka tafi wurin makaho kuma makaho tun daga ya hango mutumin daga nesa ya ce ayya a taho da shi wannan wallahi da ni ma makaho ne ka in naga mai irin wannan ina jin ba daɗi yana tunonawa ya yi girman kai ne bai yi girman kai ba ya kwaɗau aka kawo shi ya zo ya gama komai lafiya kalawa shi ne su jarrabawa ba shi bane su jarrabawa to ita duniya haka take duk halin da kake ciki kar ka yarda wai dan Allah ya baka wani dama ka walakanta kowa kar ka yarda da wannan don Allah ya ga dama sai ya upside down sai ya canja kuma har a harkar addini ba haka ne yau idan aka ce ga taimakowa ne in ba ka da ikonsa to wallahi ka yi maganan kwarai saboda me saboda addinin nan shine kai sai na umar ya gama magana ai ya ce me ya ce mu ba kowa ba ne sanda musulunci ya zo ya ɗaga mu to kaga in khalifa na biyu zai faɗi haka to me kai kuma kai waye ba kowa ba in abu ya zo gaba gare ka yi kokari iya abun da za ka iya kai don goben shi kenan kuma da mata da maza duka abu ɗaya ne ba wai za a ce eh to ai wannan ana yi na maza ne kaɗai babban da mata ba sam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wa ziyara wa wa'insu taron mata ya ce ta saddakna ku yi sadaka don ku ne mafiya yawa a wuta mata suka ce me yasa rasulallah sai gindaya ababen da suke ta yi amma mafi matsalar shine ya kafurnal ashira suna kafurcewa mai zamantakewansu da mazajensu kaga mafi matsala ke an ce mata da suka dinka bilal da ya juya mayafinsa mata suka dinka sadakan munduwoyi na zinare suna tara masa saboda me suna neman su tsare kansu daga shiga wuta to kaga ke ma kina gida kina da wannan wajibi duk lokacin da kika ji an nemi taimakon yin wani abu to yi kokari dukiyar ke shiga don ba a san ko daga wannan zaki mutu ba kada ki yadda abu ya wuce ke baki sa zaki jayi ba in baki da shi ki ce Allah ya bada sa'a Allah ya sa a samu kin yi kyakkyawan addu'a Allah ka bamu da sauki wa yanha anil fasha'i da hana alfasha wal munkari da mummunan aiki wal bagai ya izukum la'allakum tazakkarun da duk abin da shari'a ta hana dinnan to tana yi ne fa ba dan kai ba tana yi don me don makomarka take nema ba wai karan jikinka ko girma ba sam a'a tana neman makomanka ya zamanto mai kyau ya izukum wannan da shi ake muku wa'azi la'allakum tazakkaruna tabbas in kuka bi wannan za ku wa'azta amma idan har kuka kibi za ku me ba za ku wa'azta ba ke mene wa'azi da ma a tunatar da kai abinda ko ka manta ko ka gaya ma abinda baka sani ba wannan shine qala alaihi salatu wassalam inna sharran nasi haka ne inna sharran nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin mai sharri ko masharranci da zai samu wurin zama inda Allahi a wurin Allah yawmal qiyama ko a ce da kai mafi sharrin mai mummunan gida ranar gobe kiyama a wurin Allah man ka man taraka hunnasu ittiqa a fuhushihi shine wanda mutane suka bar shi don matsalar fasicinsa kawai an san shi zai zagi kowa baya jin kunyan ya mawa kowa ƙarya ai mutumin da ya zama haka ya samu matsala ai ko a cikin mutane yanzu ko da hausa ne ake ko ba da abin nan aka gaya maka ba ko ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya faɗa kai ka san zaman shi a cikin al'umma kadai matsala ce don ya mawa mutum ƙarya shi bayi da dama ba yi da damuwan komai zai shirya ƙarya kawai ya faɗa kuma me damuwan wai ku yadda to duk abin da za ka yi musulunci ya riga ya gama sanin ka daman ya faɗa in ka aikata to daman fa biyowa kai kawai yanzu ji da aka ce inna sharran nasi manzilatan inda Allahi yawmal qiyama ya ce mafificin mai sharrin masauki a wurin Allah ranar gobe kiyama man taraka hunnasu wanda mutane kawai suka rabu da shi ittika a fushihi saboda me jin tsoron fasicinsa don yanzu in ka shiga bakinsa an baya son abu in ra'ayinku bai zo ɗaya ba yanzu nan zai bi guri ko ina ya biya zazzage kai kare saboda me saboda kai ai ba kamar yadda yake so ba ko shi a ra'ayinsa kai baka masa ba ka ji ka ce shi ya halicce ka to wanda ya zama haka a cikin mutane to masifa ta same shi in yana zaton dan yana sallah ne to wanda ya kawo sallan ne ya faɗa me ma amfanin kaga babu kenan to ga wata matsala kuma hadisi na biyu ce laisal muminu bi ta'ani walla'ani walli'ani walal fahishi walal bazil ya ce baya daga cikin mai imani mai yawan sukan al'umma shi ba komi kawai yanzu nan zai soke ka wane ka wane akwai kira'a wane akwai kira'a ya ce kai Allah rabu da shi ai dan iska ne a yaushe aka yi haka ya ce ai ba ku sani ba kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kuma ƙarya yake masa me yasa saboda shi bai masa ba ko ra'ayinsu bai zama ɗaya ba ko akwai abin da yake nema ya tare masa kasan duwa na samu ko mai yawan tsine wa mutane ai wani Allah ya tsine masa albarka kaza da kaza da kaza da kaza kuma ƙarya yake yi fa me ne yake nema a wurin mutane wai shi din ya zama to mai gaskiya a wurin su sai ya zagi masu gaskiya shi ya zauna kuma yana zato cewa abin da yake shi zai ɓata mutum a wurin al'umma in dai kuma bawan Allah ne duk wannan abun kafin ka yi an wa waɗanda suka gabata dama an riga an san ka haka za ka yi ka gama shari'a tana tafiya da mutumin lafiya kalau kuma walfashahi da alfasha alfasha shine ya faɗi abin da ya ga dama don ya zagi baban kowa ba komai ne wurinsa ba ko kuma duk majalisa in ka ji in ka ji murya to nashi kake ji kuma ƙarya yake ba gaskiya yake faɗa ba kuma duk maganar da ko kawo fa in ba nashi ba to ba zai yadda ba ko ina shi zaka fara jin sa to musulunci ya riga ya gano ka yi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace ku rike wannan yace da sahabi yace ka rike wannan he harke harcen sa sai ce ya rasulullahi ya zamu yi muka rike harcen kuma da me zamu yi magana ayya bai gane abin da ake nufi ba kenan ko sai ce wahal ya kubbun nasa fi nari ala wujuhihim illa hasa'ida me bi alsinatihim yace shin ka san abin da yake kifar da mutane a cikin wuta kuwa yace abin da yake kifar da mutane a cikin wuta illa mai hasa'ida alsinatihim sai abin da haratan su ya dinka girba musu ya tsaya magana ƙarya da fafafafafafa duk wuri sai kun ji shi kaɗai ne yake magana kuma ba wa'azi yake ba ba tunatarwa yake ba kawai yana gaya muku labarin wai ku yadda yana jin labari a can yanzu nan zai kawo ta nan gurin yanzu nan zai kai ta can gurin yana zuwa ce aku ni ba ku ji ba ai yau a rediyo an ce kaza kuma ba wai gaskiya zai faɗa ba ƙarya zai faɗa Allah ka bamu da sauki yace sababul muslimi zagin musulmi fusukun fasici ne ka gani dan ka zagi musulmi to kai fasiki ne kai haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qitaluhu kufurun yace ya kansa kuma kafirci ne Allah ka ganar da mu mun tsallake na uku wa hal yakubbun nasa fi nari ina ji haka ne ku shin ka sa abin da yake kifar da mutane a cikin wuta ala wujuhihim akan fiskokinsu illa hasa'ida alsinatihim sai mai abin da haratansu ya giggirba musu sun faɗi abin da suka ga dama ba su masa linzami ba ai da aka maka harcin an ce ka yi linzami ka masa linzami amma baka masa ba na hudu yace sababul muslimi zagin musulmi fusukun fasici ne wa qitaluhu yaƙansa kuma kufurun kafirci ne yace la yahillu li muslimin na biyar kenan ko la yahillu li muslim baya halatta a wurin musulmi an yuzi'a musliman da me ya walakanta dan uwansa musulmi baya halatta wajibu alal mukallafi wajibi ne akan waye mukallafi baligi hibzu basarihi ya kiyaye ganinsa wa nazarihi da kallonsa anil harami game haramin lahi abinda Allah ya haramta wa ma ya hillu lahu da abinda mai Allah bai halatta a gare shi ba nazaruhu ya kalla shar'an a shari'a duk abinda mutum zai yi an riga an gama shi ka fita gida addu'a ka shiga gida ka zauna kan abun hawanka ka kunna ka zaka ko me an riga an sa maka yadda zaka yi shari'a ta gama to me zaka yi waɗanda a majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi sun taru ka san munafiki baya so ya ji an tabo halinsa idan ya ji ana ta faɗan abubuwa sai ya tashi sululu sai ya tafi sai Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga waɗanda ya tasallaluna waɗanda in ana suna zaune sai su sallallahu su mutum ya ƙara gaban nan sai su bayan kuma an fito sai su tambaya ma za ƙala hanifa menene yake faɗa ne bayan na ɗan tashi kasan ya fara abun nashin he na tashi me yake faɗa ne a ba harin gama ba in ƙur'ani ya san wannan aka faɗi halin to wacce ce ba za a yi ba da ya tashi tafi waye ma magana babu ai amma ƙur'ani ya faɗa ma abun da zai je yi a can ɗin to ashe kafin kai yau an riga an gama ai Allah ka ba mu da sauki قال ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki kullil muminina ga yawa mumini ya gbuna ya gbuna haka ne kuwa kullil muminina ya ce ka ga yawa mumini ya gubu min absarihim su tsare gannansu wa ya hafa furujahum kuma su tsare mai farjojinsu duk abin da shari'a ta ce kar banda wannan a kallo to shikenan banda shi kuma wata aya ta ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ya ce ji inna sam'a lalle ji abinda za ka ji wal basara da ganinka wal fu'ada da abinda fu'ada zuciya za ta kudurta kullu ula'ika duk waɗannan ɗin da kake jin an faɗe su nan kana anhu mas'ulan a gare su akwai tambaya komi ka ji da kunnen za a tambaya komi ka faɗa da bakinka da nan ganinka komai ko meye ai da aka ce fu'ad zuciya in ta ƙudurta abu ne za ta baki zai faɗa ko gaba ya aikata to wannan an tambayi ginshikin sauran kamfa babu wani abu duk abin da ya zo na shari'a to ka yi ƙoƙari ka siffantu da mutanen kirki kar ka yarda da cewa ana ganin ka ce wai wai wai wai ta yau wani ne ta nan kuma to ku samu ku rabu da shi dai lafiya yana da matsala dan kaga akwai damuwa kenan ka linza mance bakinka ka linza mance mai idonka da komi naka ya zama kana tsare shi da yadda shari'a ya faɗa sai ka yi ka huta kuma ga wani assignment a rayuwa idan ka ga mutum yana girmama iyayen da suka haife shi to zai girmama kowa a cikin al'umma in ya fi shi kai ko bai fi shi ba saboda me saboda ai duk duniya ba wanda zai haɗiye kai sake haifanka babu ai amma an kaga iyaye fa baka ɗauke su da mahimmanci ba ba ka da damuwa da ajandar damuwarsu damuwan kanka shine damuwa ba tasu ba to duk duniya ba wanda zaka iya girmamawa kuma saboda iyayenka a al'adance ba kai ba su ne ka gani gaba gare ka ba a addinin musulunci kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa don shi ne kawo maka dalilin shiganka aljanna in allah ya sa kayi aikin aljannan ba shi ne ba to amma kaga a duniyan ma bai dau iyayensa da muhimmanci ba to kuwa ya yi mummunan ƙarshe a rayuwarsa duk dukiyansa duk iliminsa duk lafiyar da Allah ba shi kome saboda me Allah ya gama tsara ma yadda za ka zauna lafiya ne shi yasa ya haɗa ka da waɗanda suka haife ka shi yasa kuma ya gaya ma dokoki in dai za ka zauna da su lafiya kalau to za ka yi kyakkyawan ƙarshe ah ko ba shi ma ya kaji ni kan na rabu da iyayena lafiya me yasa yake faɗan haka saboda ya san akwai wani abu tattare da su in ka walakanta su to kanka ka walakanta ran da zaka walakanta kila ba sa duniya ma kuma ba sa nan ba dai ka tuba duk wata abun da ake faɗa maka zuciya za ta ƙudurta to it, sauran duk abubuwan da zai biyo baya mene shi wannan kayan aiki ne amma zuciya ita ce mai ƙudurta komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin jikin mutum akwai wani tsoka idan mai fasadat fasadat jasadu kullu idan jiki an ya ta ɓaci wannan tsokan to duk jiki ya ɓaci wai za salaha fa salahat jasadu kullu idan ta yi kyau jiki duk ya yi kyau me ya ce ita ala ya ce wahiyar kalbu ya ce ita ce zuciya sau nawa mutum zuciyarsa ta ɓaci an yi sallah ya saci takalmi ya tafi sau nawa ba ɓacin zuciya ba ne ya jawo sau nawa za ka aiki ɗa sai ya rage kuɗin ba zuciyar ta ɓaci ba ne daga nan Allah ka ba mu da sauƙi duk wani salo na matsala ko damuwa shari'a ta gama maganinsa kafin ka zo in ka aikata sai dai a gaya maka na can baya ga abin da suka yi kuma ba su share ba wa ya'lamu kha'inatil a'yuni wa ma tukhfi wa ma tukhfi sudur yace wa ya'lamu shi ubangiji yana sanin kha'inatal a'yuni ai ido mai ha'inci idon da yanzu misali wani ya yi wani abun sai ka ce ka amma kaman ba zai yi haka ba fa me yasa saboda ba a tunanin yin hakan da ɗabi'unsa kaman ba hakan bane yake wa ma tukhfi sudur haka ma Allah ya san meye ne abin nan kirajan ai zuciyoyin suke kudurtawa mutum ya kudurta ha'inci a zuciyarsa amma kuna mu'amala da shi kamar yana kana ganin kamar da gaske yake ma sai baka nan ya zage ka wani haba ai yana da matsala shi yasa nake bin sa haka ai kawai shi ya sani in gyarawa ne maimakon ce da shi a wane eh ba haka kaza ya kaza ba kaza ne ya kamata a yi haka a zauna da shi lafiya wa fil hadis anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace salasatu a ayunin yace idon duna guda uku la ta'kulu hannaru wuta ba za ta ci su ba yawmal qiyama ranar gobe kiyama daya yace ayunun gubbat an maharimillahi idon da aka rimtse shi don ganin haramun haramun ne sai ya rufe ido don kar ya gani to wannan idon ranar gobe kiyama in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mene yace bara wuta bare ci ba wa ainun bakat min khashiyatillah da idon da yayi kuka dan jin tsoron Allah me yasa saboda ya tuno zunubansa ya tuno yayi kukan bakin cikin wannan abun da yayi ya tuba ubangiji zai yafe masa to wannan idon ma ba za ta shiga ba za ta wuta ba zai cinye ba wa ainun batat ta harusu fi sabilillah da idon da ta kwana har gari ya waye tana tsare mutane fi sabilillahi dan Allah a wata matsala ne ta faru a unguwa aka nada kwamiti don su yi zagaya ko wani abu makamancin wannan ya zamanto sun hana idon su bacci suna ta yawo don mutane su kuma su samu su kwanta su yi bacci lafiya kalau fi sabilillahi kuma don Allah suka yi aikin ba don suna jin haushin wani ba ba don wani cewan su din sun isa ba ba don komai ba ba alfahari ba komai sun yi don Allah ya zaunar da sauran lafiya su su kwana idon su biyu yace wannan ma idon ba za ta wuta ba zai cinye ta ba Allah ka ba mu da sauki kama la ya juz kama yadda baya halatta ma muke da lokaci ko ko za mu kawo nan da in Allah daban mu kawo ƙarshen nan ina gani tun da na ga kamar da hamsin da wani abu ne akwai tambaya ma da aka turo tun da daɗewa yau ma aka sake mamaita mun tambayoyin na gani na ce taɓa yi na manta na yi maganar shi kan tun lokacin da aka ɗauke wuta ba aka turo na yi maganar ka za a yi afshe ba ba musu abun ba kuma yau ina zan shigo na aka bani daga da aka ce to wai gashi an ce ko na manta ne aka sake rubuta wani fatan Allah ya bamu da sauki ina ga zamu ajiya nan insha Allah mun zo mu tashi kala kama la ya juzu ina gani kamar zai ya ba mu gurin tashi ko kuma mu ƙara kaɗan ne ko naku da bambanci ne na naku da bambanci ne da nawa oh to shi kenan na na na ina ne na نعم والفؤاد إيه كل أولئك كان عنه مسؤولا إيه يتي فؤاد زوجيا زوجيا da take waswasi ko me fu'ad in ka ji an ce sudur ana nufin kiraje kiradai kirji to zuciya a ina take a cikin kirji take fu'ad abin da yake kai kawo ma zuciyan yake ba jini ke harba shi ba yake komai a jiki to shine fu'ad zuciyan abin da zuciyar take udurtawa na'am akwai wani tambaya ba wani tambaya to Allah ya datar da mu ya bamu da sauki tambayar su na farko aka ce auqatu sala wai lokutan sallah ina ga mun karanta a halari ai da yawa ko wai su a cikin gida ne suke mata ne ina gani kenan ai sun ce a cikin gida suke su lokutan sallah tun da ba masallaci za su zo ba yaushe ne ya kamata su yi sallah yaushe ne ya kamata su yi me su yi sallah eh lokacin sallah dole sai sun nemi lokacin sallah yanzu misali a gurguje in an ce sallah ta azahar ne ita ne farko za mu fara magana a kai agogo yanzu za mu iya amfani da shi tun da bai wuce yawan agogo ba don an ce me daga inuwanka ya gusa daga jikinka zara'an abin da ake nufi shine inuwa yana rana tana tsakiyar sama gusawanta kaɗan inuwanka zai fito kaɗan to daga nan har inuwanka ta kai daidai da tsawonka lokacin sallah ne amma afdalul waqt farkon lokaci shine mafificin lokaci farkon lokaci to yanzu a lokacin da yake shiga na sallan azahar karfe nawa ne karfe sha biyu ne da minti ashirin da takwas ko da tara ne na manta dai tsakanin haka ko da ashirin da wani abu dai da hudu ko da wani abu to kaga mace in ta karfe in dai tana gida ba wani abu take yi ba wanda zai zamanto mai wa shari'a ba farkon lokaci shi za ta yi amfani da shi ta huta karfe sha biyu ta saura kuma ta ce za ta yi sallan yan izala kuma saboda mai farkon lokaci abin da ya sa kake ganin masallatai ma lokacin su bambanta yanda suka yi haduwa ne nan mun ce karfe ɗaya za mu dinga sallah lokaci yana yi karfe sha biyu da ashirin da wani abu to karfe ɗaya shine mahaɗar mu za mu haɗu mu yi sallah shikenan ba laifi mun muka yi maganan za mu haɗu a wannan lokaci ba shine farkon lokaci ba kuma to ba shine farkon lokaci ba farkon lokaci shine rana tana gusawa daga tsakiyar sama in wanda zai fito ma ta ɗin nan shine me shine lokaci ya fara daga nan a zahar har ra'inuwa ya zama daidai da tsawonka to a zahar ta ƙare zaɓaɓɓen lokaci sai me sai laruri la'asar kuma daga inuwanka ya zo daidai da tsawonka to agogo kaman karfe nawa yanzu la'asar din gashi nan karfe uku ne da rabi ina ji a rubuce a nan ko haka aka rubuta a nan gurin to karfe uku ne kuma da nawa da ashirin da wani abu ne bai kai da rabi din ba nan an sa da rabin ne saboda me saboda masu haduwa a nan din kaga gaddara mata dai karfe uku da rabin ita ta tashi ta yi sallah tana farkon lokaci kaga an samu sauki ai an samu sauki to kamar me sai kamar mangariba mangariba rana tana faduwa shikenan an gama me ne rana tana faduwa fakar ki manta a gaba kuma akwai waɗanda su lokacin ranar suna ganin ta ke kuma yanzu ne ta buya wurin ki tana buya kuma shikenan an gama kawai sai me sai sallah ita kuma lokacin ta bayi da yawa sosai sai asubahi asubahi kuma alfijir na ketowa har rana ta yi mai har rana ta kusan fitowa gari yayi haske taral din nan duk a cikin lokaci ne amma farkon lokaci shine alfijir yana ketowa da wannan duhu din in kika yi sallah a wannan lokacin shikenan kin zafi farkon lokaci to kaga biyar da minti goma sha biyu mu shirya wa waɗannan farkon lokaci farkon lokaci shine afdalul waqt shine mafificin lokaci Allah ya karba mana ya bamu da sauki sai kuma ta ce haida na yarinya wadda ta balaga yau misali ko wai kamar shekara nawa ne yarinya ake gane balaganta shekara wayansu daga shekara sha hudu wayansu sun ce shekara sha biyu ma maluma sun ce tana iya zama ta abin nan in kuma ba mai jini ba ce wadda an ga sa'o'inta sun me sun sun fara yin haida to ita ma ta, ta balaga shine abin da ake kuma a wannan lokacin an fi bukata kafin tun daga shekara goma mace tun daga shekara goma ya zama mahaifiyarta tana kawance da ita me ne kawance tana kusantanta don me abin da zai zo mata bako kar ya zama ya daga mata hankali to kawai ta ga jini ya zo kuma akwai matsala wata ba za ta faɗa ba sai a ci samun damuwoyi sai dai a ga tana ta ɓata kayanta kawai to kaga tun wannan lokacin ke kuma kina mazaunin uwa sai ya zamanto tun daga shekara goma kina jan yarki a jikinki kina fahimtar menene damuwanta in kuna warwarewa tare in matsala ya same ta za ku zauna lafiya amma in ba a warwarewa tare to shikenan sai ta ɓoyewa kuma za a samu damuwa fata alheri sai ga waya ake yin wankan jinin istihaba istihaba shine jinin ciwo wanda ya wuce kwanakinsa kamar mace tana yin kwana bakwai ko kwana uku a wata sai ya zama ya wuce wannan kwanakin kuma ta dama an ce wanda ya wuce kwana ta me zadar salasata ayyamin ta kara kwana uku malam tujawiz me kamsata ashara yau matakar bai tsallaka wa kwana goma sha biyar ba in kwana goma sha hudu take yi jinin ya wuce kwana goma sha hudu kaga ya zama kwana sha biyar daidai to daga nan ba za ta kara wani kwana ɗayan ta za ta kara wanda ya zo na bayan nan jinin ciwo ne kuma daga wannan sha biyar ɗin sai wani ta yi wanka ta nemi me ta nemi magani kuma za ta dinka yin alwala a kowane sallah sai in ya ɗauke to wannan jinin take tambaya in ya ɗauke wani wanka za ta yi wankan ai iri ɗaya ne da na janaba amma sai dai niyya kawai wankan shi kuma mustahabbi ne an so ne kamar mun fahimta wankan an so ne na istihaba ba na haiba ba ba na jinin haihuwa ba Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki sai ya ce to wayya ne ne dahara yake kaga na matan ne duka dahara ai mun yi magana dai kaman da yawa anan wancan tun a halari ina ji mun yi magana tsarkin maza guda biyar na mata guda takwas ina ji mun yi wannan dogon magana a kai to tsarkin bari mu dauki guda daya mu dauki na matan na mata kamar yanzu misali inda suka yi musharaka da maza shine fitsari bayan gida sai me mazi mani wadi shine wanda suka yi musharaka maza suna yi mata suna yi ba ka haida namiji ko yawo to shikenan ko kana yi ne ba ka haida ba ka nifasi ba ka me ba ka jin istihaba ba ka wayannan to wayannan su ne guda uku din in an ce dahara dahara wata yana danganta da yadda yake zuwa akwai wanda injini ya dauke ya dauke kenan wani ruwa zai biyo baya kassa sunan shi bai ba fari wannan mai jini ya dauke in ta ga kassa din nan to jini ya kare sai ta yi wanka Allah ya ganar da mun jini ya dauke in wannan wannan ya tafi sannan kuma daukewan jini yana wajabta in azumi kamar a Ramadan kafin alfijir ya keto jininta ya dauke ko ba ta yi wanka ba to za ta yi azumin wannan wannan din amma kuma in alfijir ya keto to shikenan ita kuma ta yi me ta samu bonus din wannan rana din haka ma wanda yake matafiyi mai gidan shi direba ne ya tafi sai ya dawo da tsakar rana ya samu matarsa kuma ta yi wankan janaba a ranar shikenan an gama wannan abu kamar mun fahimci layin Allah ya ganar da mu kana kallo na baka da mata kuma to Allah ya sa mun gane abin da ake nufi sai kamar yanzu maganar dahara kenan to abin da ake nufi shine jini ta in ya dauke daukewan jini akwai jufuf akwai kaisa bai ba jufuf shine bushewa al'auranta ya bushe ba wani jini kuma an ce ta sa ko kyalle ko auduga wanda za ta dan abin nan kusa cewa babu wani jini babu wani shikenan an gama sai ta yi dahara wankanta kuma shine dahara wankan iri ɗaya ne tal da na mutuwa da wankan jinin haiba da na abin nan na janaba duk wankan ɗaya ne sai dai niyya kawai niyya na idi me duka azumi da kowanne in dai wanka sunan shi ayyato guda ɗaya ne amma me ne yake bambanta shi niyya kawai fatan mu alheri Allah ya tabbatar da mu akan daidai ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa ya mana mafita kusa da nesa abinda muka faɗa daidai ya Allah ɗora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana ya karba mana ayyukokinmu ya zaunar da kasar mu lafiya abinda muka haifa da wanda zamu haifa nan gaba Allah ka sanya musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo mana da su kan hanya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh